أعوذ ب... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تاتي لنا بالسفر لكن الله يشهد لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kama wannan rana ranar alhamis wanda ranar laraba ko wanda ya zama sha biyu ga watan ramadan wato hijira ta manzo Allah sassan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya to a yau har yanzu muna cikin wannan sura suratun nisa'i ba mu kammala ta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lakinin lahu ya shahadu wannan aya nazara ta sauka ne lamasa alal yahudu annubuwati yayin da yahuda suka yi tambaya akan annabtar manzon Allah fa an karu suka yi suna inkari ja al-kufaru lin rasul manzo Allah sallallahu wato kafirai sun zo wajen manzo Allah sallallahu kalu suka ce man yashhadu laka ala nubuwatika waye zai ma shaida akan wannan annabta naka wa ulama'ul kitabi yina kulluhum ankaru nubuwataka domin dukkan malamai ahlul kitabi dukkan su suna inkarin annabtarka aina shahid aina shahid ina mai shaida qala Allah ta'ala Allah ya ce lakinin lahu ya shadu Allah da kansa yana shaida manzon Allah kenan what kaga shaida ai ta isu a wanda Allah ya shaida kuma ai ta kare kuma wa inna ila rabbikal muntaha kuma eh wani irin adalci ake nema ga mai shaida ai Allah da kansa ya ce shi ya shaida lakinin lahu ya shadu eh in abau an yu'addu shahadata fallahu yubayyinu nubuwatak in ma sun kiyarda su ba da shaida akan annabtanka to Allah ya bayani akan annabtanka amma anzala ilayka abin da ya saukar maka min alqur'ani na alqur'ani almu'jiz mai gajiyarwa anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi ne da sanin sa aliman bi Allah tabaraka wa ta'ala kullu nabiyyin ba'asahu duk wani annabi da Allah ya aiko yuqarriru bi isatahu bi ida'i mu'jizatin yakan gwama aiko shi ya bashi wata mu'jiza wadda za ta rinjayi kowa tilkal mujiza ta koma makama wannan mujiza ta manzon Allah ta tsaya a matsayin wato anallaha kama wa shahida li hazan nabi bi sidiki cewa Allah ya tsaya da kansa ya yi shaida da kansa ga wannan annabi bi sidiki shaida na gaskiya wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam udiya min al mujizati ma lam yu'da nabiyyun qabla wato Allah an bashi mujizan da ba a ba wani annabi da ke gabaninsa ba eh shi yasa Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'lin minhum man kallama Allah warafa ba'dahum daraja wannan manzanni mun daga darajar su sashi akan sashi akwai mai magana da Allah wani fa ya wuce haka an daga darajar shi manzo Allah sallallahu mujizozin shi sun fi na annabawa shi yasa shi ya ce ma mujizan ba iyaka wata adadu ayul mustafa laysa nafi'an falaysa ushairul ushiri ma bi sahaifi ka lissafa wato ainihin mu'jizozin manzon Allah ba zai ma amfani ba me yasa saboda ba za ka iya kiyayewa ba ma bi sahabi abin da ke cikin littafai na malaman duniya falaisa ushairil ushiri bai kai ushirin ushiri ba abin da ake ce ma ushiri ɗaya bisa goma kuma ɗayan a kasa shi goma bai kai haka ba tashe ko abin da ba za ka kiyaye shi bai da amfani imam alfazazi ya ce wa banza ya uddu ramla fi arasati ko kuma wa banza ya kilil bahara wal baharu musbidu waye zai auna yashi ya kirga yashi a inda yashi yake kowa ya zai iya auna teku bayan teku ta cika tana ambaliya zai yiwu to mujizar manzo Allah ta fi teku ta fi yashi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu'jizozi ya fi kowane annabi mu'jiza ya ishe ka Allah ya ce wa marasa naka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira sauran annabawa wa ila madaina khawun shu'aiba inna arsalna nuhan ila qaumihi inna arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun kowane da yankinsa amma manzon Allah wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira ko aljani ne kai baka bi annabi ba sai ka ci wuta to mujizan manzon Allah wato ba ta da iyaka wato shi yasa ya ce tilkal mujizat wannan mujiza hiya shahadatul lahi lir rasul shine shaidan wato Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam fali hada don haka la ya ta'atta min aqilin ba zai yi ga mai hankali an yakfura bi muhammadi ya kafirce ma nai muhammadu wa yumina bi nabiyin ya imani da wani annabi kuma a'a in dai mutuna da hankali ba zai haka ba lamin li annal anbiya kullahum annaba dukkan su hujjatuhum inna ma hiya al mujiza hujjatu shine mujiza wa huwa atabil mujiza ya kuma zo shi ma da mujiza ta fita kowa fa kaifa yukfaru bi muhammad ya ya za ka buce manzon Allah man arada an yazzuka bi nabiyin gairahu wanda ke nufin ya gasganta bi nabiyin wani annabi gairihi waninsa to yaya zai kafirce manzon Allah wai za ta kada insanun idan mutum ya itikadi anna muhammadan laisa bi nabiyin wato cewa manzo Allah ba annabi bane to alima kullum man an gane kullum man shahadar rasul sallallahu alaihi wasallam wa tashiruhu to zai gane duk wanda ya ga manzo din an gane ko zai wato da tasirinsa wato fil alam a duniya zai gane annahu aflal min al anbiya wanda ya ga manzo Allah da tasirin manzo Allah a duniya zai san ya fi kowane annabi idan muka duba banu isra'ila suka wuce sun fi waɗannan hikima da tunani da ilimi amma da Allah banu isra'ila suka da suka wuce ko keke sun taɓa yi na ce ko keke an taɓa kerawa ba taɓa ba amma ka duba zamanin manzon Allah bayan an yi keke an yi mashin an yi moto an yi jirgin sama eh an yi rocket ba abin da ba a yi yanzu har cikin sama ake shiga saboda mai mujizan manzon Allah ne. Annabi Suleimanu alaihi salam magana ya da tururuwa wajen kilomita hamsin tsakanin shi da ita tururuwa suna jin maganar shi ya ayu hannablu udukulu masakinakum la yahdimannakum Suleimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun wannan magana da ya tururuwa ta je wajen kilomita hamsin amma Suleimanu yana jin daɗi ya ce Allahumma auzi'ini رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين yau kafiri kafiri na zamanin manzon Allah gashi ya kero abin da in ka ce hello yanzu mutumin China zai ji hello mutumin China eh mil mil din miliyoyi ba miliyan ɗaya ba mil tsakaninka da china daga nan wurin miliyoyi amma ya ce hello shi ma zai ce hello za ka ji shi zai ji ka mujiza waye wani mujiza ne muhammadu ne me yasa zamanin musa ba a yi ba me yasa zamanin isa ba a yi ba ba turawan ne ba masu kiran ne ba wanda suka iya kiran ko mota sun yi to wannan ya isa kawai ka gane matsayin manzon allah ka gane girmansa da darajarsa da mu'jizarsa a zamaninsa ne aka yi wannan sallallahu alaihi wasallam wal mala'ikatu yashadun aka ce mala'iku ma sun shaida daga gare ka kullum mala'ika ya shaɗu na Allah ilaha illallah duk mala'iku ma sun shaida cewa babu wani sarki an bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah cewa manzon Allah manzon Allah ne wa kafa billahi shahida kai lalle Allah ya sai zan mai shaida kuwa wannan shaida ta Allah ta isa Allah da kansa an ta gani an shahadatul mala'ika kai manzo Allah mawadaci ne ma daga barin shaidan mala'iku ko da mala'iku ma basu shaida ba li anna Allah kafika Allah ya ishe ka wa hasbaka ya ishe ka shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal mala'ikatu wal ilm wani wuri ma ya ce Allah da kansa ya shaida mala'iku sun shaida ma'abuta ilimi sun shaida malamai kenan su ma sun shaida a wani wuri kuma ce amanar rasulu shi kanshi manzon ya imani bima unzila ilaihi da abin da aka saukar mai min rabbihi daga ubangijin shi wal mu'minuna su ma mu'minai sun yi imani awwalu man shahida bi wadaniyatillahi farkon wanda ya shaida wadaniya na Allah shine Allahu tabaraka wa ta'ala wa awwalu man amana farkon wanda ya imani bin rasuli da manzo huwa rasulu shine manzon eh ka gane ko amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih farkon wanda ya imani manzon farkon wanda ya shaida Allah sannan wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi qa'iman bil qist subhanallah ba'dahu su'ila rasulullah an tambayi manzon Allah aka ce an ai anil afdalil a'mal wani aiki ne fi kowane aiki daraja qala manzon Allah ya ce al ilmu ilmi qalu suka ce a ya rasula nas'alu anil amali wa tujibu anil ilm mun tambaye ka aiki ne kana ba mu amsa akan ilimi qala sai ya ce to innal ilma yanfa'u ma'ahu qalilul amal shi ilimi kankanan aiki dan aiki kadan aka yi inda akwai ilimi to wannan aikin zai amfani amma wal jahlu shi jahilci la yanfa'u ma'ahu kasirul amal aiki mai yawa baya amfani in akwai jahilci daga cikin muhimmancin ilimi an abid dardai an karɓo hadisi ga abin darda ƙala ya ce samitu rasulallah na ji manzo Allah sai ya kuli yana cewa man salaka dariqan wanda ya shiga hanya yabtagi fihi ilman yana neman ilimi salaka Allahu bihi dariqan ila aljanna Allah zai shigar da shi hanya zuwa aljanna wa innal malaikata malaiku la talau ajnahata suna aje fukafukan su eh wato rila'an eh li dalibin ilmi ga mai neman ilimi ya tattaka bisa fukafukan mala'iku yake tafiya rila'an saboda yardan abin da yake nema wa inal alima malami laysa ghafira lahu min samawati man fis samawati wanda ke sammai suna nema malami gafara wa man fil ardi wanda suke kasa hatta hitanu fil ma har kifaye a cikin ruwa suna ma malami wato istighfar na nema malami gafara wa fadlul alim ala al abid fadlan malami akan mai ibada ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib kamar falalan wata ne akan sauran taurari innal ulama lalle malamai warasatul anbiya su ne magada annabawa an gane innal anbiya domin su annabawa lam yurisu dinaran lam yurisu dinaran wala dirham wato ba su bar gadon dinare ko dirhami ba a inna ma warisul wato an gadar da su ta bangaren ilimi ne faman ahaza bihi ahaza bi haddin wafirin wanda ya riko da ilimi ya yi riko da gado cikakke rabo babban rabo cikakke haka zuwa cikin sanadar turmizi kitabul ilmi babu ma ja a fi fadlil fiqhi alal ibadati a shafi na 2606 haka nan kuma yazo a cikin sanar abi daud kitabul ilmi shi ma babul hasi ala dalabul ilmi shi ma shafi na 3157 na'am wannan muhimmancin ilimi kenan innal ladzina kafaru haka wanda suka kafirce billahi da Allah wa saddu an sabilillah suka tsare mutane daga barin hanyar addinin Allah, dinin Islam, bika ta mihim na ata Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam da ɓoyewansu sifofin annabi a littattafansu su ne Yahudawa, Allah ya ce ƙardallu haƙiƙa sun ɓata, dalalan ba'ida ɓata manisanciya anil haƙƙi daga barin gaskiya. Na'am.
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلوا ربالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها khalidin fiya abada wa kana zalika ala Allah yasira Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladzina kafaru billah kaga wanda zo kafirce ma Allah wa zalamu nabiyahu suka zalunci annabinsu wa zalamu nabiyahu suka zalunci annabi eh suka zalunci annabin Allah lam yakun Allah li yaghfira lahum Allah ba zai musu gafara ba wala li yahdihum dariqa Allah kuma ba zai shirye da su tafarki ba mina durki daga cikin tafarkuna na alhairi illa me dariqa jahannama she tafarki na wutar jahannama kawai dariqal mu'addi ilaiha wato hanya wadda za ta kai shi wadda za ta bayar da shi zuwa wutar jahannama khalidi ne muqaddarin al-hulud suna madawwama abin kaddara madawwama fiya a cikin wutar in sun shiga idza da haluwa in sun shiga abadan har abada wa kana zalika ala Allah yasira shigan su wuta wannan mai sauki ne a wajen Allah hayyinan mai sauki ne wajen Allah Allah ya kiyaye mu na'am يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما نعم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وآمنوا خيرا لكم أن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى يتشي يا أيها الناس يا كو أهل مكة كوكو يا كو متان الدنيا باكي ديا دون النبي النبي الدنيا ني قد جاءكم الرسول للي حقيقة منزو يزومكو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يزومكو بالحق دا gaskiya da mai alkur'ani wani lokaci ya ce mai haƙƙu Allah haƙƙu annabi ma haƙƙu ya zo muku da gaskiya min rabbikum daga ubangijinku fa aminu bihi ku imani da shi waqsudu ku nufe shi hairan lakum shefi alhairi gare ku ai aminu bir rasuli waqsudu hairan wato ku imani da manzo ku nufi alhairi aw aminu bir rasul ku imani da manzo yakun hairan lakum zai zama alhairi gare ku mimma an tumfi daga abin da wato kuke a cikin shi wa in takfuru idan ka kun kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke sammai da kasai duka na Allah ne eh mulkan wa halqan wa abidan mallakarsa halittarsa bayinsa ne wala liruhu kufrukum kafircin ku ba zai cutar da wato Allah ba don shi yasa ya ce ku duba ku gani duk girman sama kafiri bai kai girman sama ba to da sammai da ƙasai duka na Allah ne don haka Allah ya ce ku yi imani da shi wa kana Allahu aliman Allah zan masani bi halqihi ga halittarsa hakiman Allah mai hikima ne gwani fi sun ihi a cikin aikinsa ya ahlul kitabi يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا نعم وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وروح منه إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إيه إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Allah subhanahu ta'ala ce ya ahlul kitabi ya ku yahudu da nasara ma'abuta littafi ahlul injili la tagalu ku daina shishigi eh la tajawuzul had ku daina ketare iyaka fi dinikum a cikin addininku wala tarkabu guluwan fi dinikum ku daina haye ma shishigi a cikin addini wala taqulu ala allahi illa alhaq ku daina faɗin wani abu kuna dangantawa zuwa ga Allah in ba gaskiya ba illal qaulul haq sai zance na gaskiya kawai min tanzihihi daga tsarkake Allah ani shariki daga barin abokin tarayya wal waladi da da kar ku ce Allah na da da innamal masihu lallai masihu isa ibn maryam isa dan maryam rasulullah manzon Allah ne wa kalimatu kuma kalima ne na Allah alqaha wanda Allah ya sadar da ita ausala ila maryam zuwa maryam wa ruhun minu kuma ruhi ne daga Allah ai min Allah tabaraka wa ta'ala isa alaihi salatu wassalam ibnun li maryam shi ɗa ne na maryam hamaladhu wa wala'adhu ita ta ɗauki cikinsa ta haife shi kasa irin nisa kamar da sauran mata ke ɗaukan ciki su haihu haka ta ɗauki cikin isa ta haifi isa wa arla ado kuma ta bashi nono ya sha rasulullah manzon allah ne arsalahu allah allah ya aiko shi rasulan ya zan manzo ka sa'iril anbiya kamar sauran wato annabawa rusul da manzanni wa kalimatin lahi kuma kalma ne na allah li'annahu sadara min kalimatin faqat domin ya gabato ne daga kalma na kun bila abin ba uba ba uba inna masala isa inda allahi kama sala adam khalaqahu min turabin sun maƙala lahu kun fayakunu yadda adamu yake haka isa yake wa ruhun kuma ruhi ne zu ruhi min hazi ilafatu tasharif wannan ilafa ne na ɗaukaka ba wai ruhi bane daga a wato in an ce ruhun minhu to ilafatu tasharifi ne kama a ce littafin Allah kama a ce a bawan Allah wane na Allah garin Allah ɗakin Allah eh ilafatu tasharifi ne an ce ɗakin Allah zaka je ka ga Allah ne a ciki ba wani yake kwana ba saboda haka wannan ilafatu tasharifi ake ce mai wato ilafa ne na ɗaukakawa laisa kama za abu ba kamar yadda suke nufi wai da Allah ce wa ruhun minhu shike suka ci ai dan Allah ne da ma kana ruhun min Allah iqtala zalika ay yakuna juz'an min Allah da ya zama ruhu daga Allah shi wannan ya hukunta ya zama yanki wani part na Allah kenan fa ibnu ya zama dan Allah kenan kana inda Rashid gulamun nasarani a wajen Haruna Rashid akwai wani yaro ba na tsare ne amma kana ɗabiban lahu ya zama mai magani ne gare shi an gane wa bari'al fil ilm kuma yana da fasaha a wajen ilimi wasu sana'a da wajen aiki fa a habba hurar shi har harunar shi na san shi sosai shi yaron amma ba nasari ne ba musulmi ba ne kasirar wada ahu ilal islam ya ce zo ka shiga musulunci wamtara yaron sai ki wa kullama da ahu ilal islam duk lokacin da haruna rashid ya kira shi zuwa musulunci imtana sai ya ki wa yau min ayyam wata rana qala lahu rashid sai rashid ya ce mashi ala ala inni awuddu awuddu annaka takunu musliman wallahi ina gurin ka zan musulmi falau kunta musliman la fa'altu laka kaza wa kaza wa kaza ala kaza musulmi da ne ma kaza da ne ma kaza da ne ma kaza qala lahu sai ce tarnu'ani min al-islam ayatun fi kitabikum wala wata aya cikin littafin ku na Qur'ani ita ke hana ni musulunci to ayyadu ma zahabtu ilai duk lokacin da na tafi zan musulunta shi wannan ayan ta ƙara ƙarfafa ni akan rashin musulunci qala rashid sai haruna rashid ya ce wa mahiya wace aya ce qala sai ce inda Allah ke cewa innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minu wannan ayan ita ke hana ni musulunci domin alkur'ani ya kulu inna isa ruhullah ruhun min Allah qur'ani ya ce isa ruhu ne daga Allah wa haza yaqtali annahu juz'un min Allah ai wannan aya tana nuna kenan lallai dan dan Allah ne tunda ya ce wa ruhun minhu ka gane ko wannan wani yanki ne daga Allah wala yasiru zalika illa idza kana waladan lahu ba abin da zai inganta face zama dan shi kawai fata yara rashid haruna shir sai dinwa ga wannan zance tunda shi ba malami bane wa jama'a ulama sai tara malamai ya ce ga abin da yaron nan ya faɗi fasa alahu sai tambaye su kalula suka ce kadama huna hujjat min hurasan dama alhazai suna nan sun gabato daga hurasana wa fihim alimun bi tafsirul qur'an cikin su akwai wani malami ran kada da ya san fassarar qur'ani sosai labudda an yakuna inda hu jawabu su'al ba makawa shi zai ansa wannan tambayar taka fa arsalu ila husain ibn ali almarwazi sai suka aika aka zo da wannan malami shine husain ibn ali almarwazi fa'ata sai ya zo wa ƙala lahu ma hadhihi shiba yace masu ne wannan shiba ne allati alqa ala adu allati ulqi alayya aduwullah wace wannan shiba wanda makin Allah nan ya jefa min ita tafakkar yi tunani malam ƙala yace sabaqa fil azal ya riga ya tuntuni anna hadha su'al ya qawli fi majalisar dama tun can fil azal wannan ya auku cewa za a yi min wannan tambaya a majalisar ka walaysa indi jawabu al'an yanzu dai ban da jawabi akan wannan wannan tambaya amma walakin alayya Allah a kula wala a sharuba wallahi na ɗauki alkawari ba zan ce ba ba zan sha ba hatta uwaddil haqqal ladzi huwa aljawab sai na bada wannan haƙƙi shine jawabi an hadi shi ba sai na bada wannan jawabi saboda haka yace iftahu li baitan iftahu li baitan ku bude man daki wa fatahu lahu baita aka bude mai daki fa ugule kalbai ya kulle kofa wa qara alqur'ana min awwalihi tun daga farkon ƙur'ani ya fara karatu ya tsara ya talul ƙur'ani na ta karanta ƙur'ani bita da birin da ta da burin da lura hatta wasala ila suratul jasiya har ya zo suratul jasiya suratul jasiya inda Allah ya ce huwa allazi sakkara lakum ma fi ma fi samawati wa ma fi al jami'an minu jami'an minu Allah shi ne sarkin da ya hore muku abin da ke sammai da ƙarsai jami'an baki da minhu daga Allah irin wancan minhu na ruhul lahi din ko ga wata minhu ta zo faƙala sai malamin ne ce ibtahu ibtahu an ku buɗe min kofa an an samu jawabi faƙar wajattu jawaban na samu jawabi fa fatahu shi aka buɗe kofa fa azara gulama sai ba yaro wannan jawabi wa qala lahu in kana ruhun minhu idan dai wancan ruhun minhu ya gigita kai sa ya zama dan Allah to yau kuma ga wani wato minhu din daga Allah ya ce shi ya halici sammai da ƙarsai ya hore mana sammai da ƙarsai an gane jami'an baki da minhu daga wajensa kenan duk abin da ke sama da ƙasa kenan yayan Allah ne tun daga wata mihu ta zo nan wurin sai ya mai da jawabi ya ba shi wannan sai ce to idan dai ruhun lahi an ce wa ruhun min ya katali anna isa juzu'un minan lahi yanki ne daga Allah to fa kullu ma fi samatu ma fil jami'an duk abin da ke samai da ƙasai shi ma Allah ya ce minhu juz'an minan lahi ya zama yanki daga Allah kenan lanahu qala wa ruhun min ala wasu har lakum ma bisa mata ma fil aljami'a minu daga nan da ya bashi wannan martani ya bashi wannan jawabi fa asalaman nasarani wannan yaro sai ya musulunta yaron nan sai ya zo ya sallama ya musulunta wa farah rashid harun rashid ya farin ciki farhan aziman farin ciki mai girma wa ajazahu bi malin kasirin har ya sakan kame da dukiya mai yawa hazar ruhul lazi bihi zalla nasara wannan shine ruhu wanda nasara suka bata an gane wasan mahumullahu dalin Allah ya kira su da suna batattu lallu amma rafatul haq sun bace daga barin sanin gaskiya ammal yahudu su ko yahuda faqad araful haqq sun san gaskiyan amma walam ya amalu bihi ba su aiki da ita ba fagaliballahu don haka Allah ya fushi da su wa nasara su ko nasara lallu sun bata an isra'il mustaqim daga barin tafarki madaidaici ruhullahi haqiqa ruhin Allah na haqiqa shine huwa muhammadun shine annabi muhammadu min ruhihi na fafi adam daga ruhinsa aka hura ma adamu wa min ruhi na fafi isa daga ruhin manzo Allah aka hura ma isa wa min ruhi na fafi ma'in wato ainihin mahinin daga ruhin manzo Allah aka hura cikin ruwa mai rauni na mani fasara insani ya zama mutum wa min ruhi daga ruhin manzo Allah na fafi jibril aka hura ga jibrilu wa min ruhi daga ruhin manzo Allah ne shi kanshi alqur'ani hazal lazina talu wannan qur'ani da muke karantawa wa yadina ila siral mustaqim yana shirye da mu zuwa tafarki madaidaici sadaka Allahul azim alhamdulillah kurakuran da muka ciki wannan karatu Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu ya zauna da ita lafiya wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mishi da alheri Allah ya biya bukatunsa iyayen mu malamin shannan Allah ya saka musu da alheri aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu